والذين معه إذ قالوا لقومهم إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينهم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارنا الله وأعاذنا منها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wataala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta asabar yau muna hudu ga wata na ramadan shekara ta dubu da da da hudu arba'in bakwai hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda haka in ya dace wa ashirin da 21 watan biyu miladiya na dubu biyu da da ashirin shida. a cikin ni'ima da ubangiji subhanahu wata'ala yake jaddadawa ga bayan shi Allah ya sake jaddada mana ni'ima na ganin wannan wata wanda yake wanda yake cike da albarka da alheri masu yawa dukkan dan adam inda Allah subhanahu wataala ya ƙara mishi irin waɗannan lokuta a rayuwar shi to wallahi wajibi ne yayi godiya ga Allah subhanahu wataala saboda da yawa daga cikin al'ummar da Ramadan da ya gabato an yi da su amma a yau shiru kake ji babu su sun koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala, wanda kuma dukkan wanda Allah ya ja rayuwar shi zuwa yau to Allah ya ƙara babu wata dama na yaga cewa me za mu iya ƙaddamarwa me za mu iya aikata a cikin waɗannan lokuta da haka dai kowanne daga cikin ya ƙara jajircewa ya ƙara kuma nacewa akan aikata ayyuka managarta ubangiji ya datar da mu a karatun da ya gabata a shekara da ta wuce mun tsaya ƙarshen suratul talaq wanda wanda yake nuni cewa kenan da izinin Allah yau za mu tashi farkon suratul taghabun amma kafin haka ina so in fadakar da kaina sannan kuma da ƴan uwa a game da wasu ababen da suke da alaka da wannan azumin da muke ciki menene azumi shar'ancin shi hikimar da ta samu ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta shi sannan akan waye wajaba da dukkan wasu ababen da suke da alaka da abin da ya shayi shi azumin a karan kanshi ubangiji subhanahu wataala ya ambata mana a cikin alqur'ani mai girma ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ce ya ku kuka imani haƙiƙa mun farlanta a gare ku azumtan wata wanda yake na ramadan kamar yadda muka farlanta shi a kan al'ummomin da suka gabace ku sai Allah ya rihe ayar da cewa la'allaku tattaku na saboda ku samu tsoron Allah ashe manuwa ta abin da ya shahi azumtan watan ramadan shine abin da yake da alaƙa da jin tsoron Allah wanda jin tsoron Allah kuma shine mafi girman guzurin da ɗan adam ake bukata ya zamanto ya samu tanade shi a cikin rayuwa saboda rayuwarka ta yi albarka gobe kiyama kuma ka zamanto daga cikin waɗanda za su dace da samun rahamar Allah subhanahu wataala Allah yake cewa wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum sai ce anittaqullah Allah ce hakika mun yi wasici ga waɗanda suka gabace ku da kuma a karan kanku wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan wani al'amari mai girma wani al'amari ne shine Allah ya ce anittaqullaha akan ku ji tsoron Allah a cikin maganarka a cikin tahiyyarka a cikin aikinka a cikin mu'amalarka dukkan wanda zaka gwamayu da shi to ya zamanto wannan tsoron Allah akwai shi a cikin rayuwarka yan uwa idan ka ce azumi a harshen larabci suna kira shi da suna al-imsaku wal imtina'u kamewa da hannuwa ani shai'i game da wani abu ko kuma ka kira shi ma da suna suna mishi suna a larabci da cewa asamtu kamewa ko kuma rihe baki ko rishin yin magana wanda kamar yadda can ɗaya daga cikin bayan kira shi da suna annabawa yake cewa inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya a cikin za maryam afwan maryam take ambata cewa kenan lalle tayi nazar tayi addawal game da ubangiji subhanahu wataala a yau ba za ta ba kowa magana ba kaga anan magana sai za a dauke shi a matsayin me rishin yin magana a matsayin cewa azumi wannan harshen larabci kenan idan ka ce as-sawmu a shar'ance shine at-ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki 'anil ta'ami wash sharabi wal jima'i wa sa'iril muftirat min tulu'il fajr ila ghurubish shams abinda ke cewa azumi shine bauta ga Allah subhanahu wata'ala ta hanyar kamewa game da abinci da abin sha da sha'awa daga dukkan kuma sauran ababen da suke iya sanya azumi ya warware tun daga hudowar alfijiri har zuwa faduwar rana wanda shaki kira da suna azumi mutum ya kame abu na farko kame wannan dan bautan Allah subhanahu wata'ala idan da misali za a samu wani a yau zai ki cin abinci ya kishan abin sha tun daga hudowar alfijiri har zuwa faduwar rana amma bayyana niyya ne azumi to sunan shi ba mai azumi ba kenan ba kawai kamewa game da abin da ya sha abinci da abin sha bane kadai a dole sai ya zamanto niyya ta hau sama wanda bauta ne ake yi ga Allah subhanahu wataala da zimmar cewa wannan ibada ta azumi ne ake yi azumin ramadan wajibi ne dole ne iya cikin rukunan musulunci ƙur'ani ya tabbatar da haka hadisi ya tabbatar da haka ijma'in malamai ya tabbatar da haka shine rukuni na hudu daga cikin rukunan musulunci sannan kuma an farlanta yin azumin watan ramadan a shekara ta biyu da hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan bayan mazalla ya yi hijira ya koma garin madina a shekara ta biyu aka farlanta abin da yake azumi wanda yake na ramadan sannan azumin nan ya wajaba akan kul ala kulli muslimin balighin aqilin akan dukkan mutum musulmi wanda ya balaga mai hankali sannan kuma qadirun ala sawm wanda yake da ikon yin azumi kaga shi a karan hali azumi bai hauka huri ba shi yanzu me yake so yi so ake musulunta sannan a karo na biyu dukkan wani wanda bai balaga ba ba tilas bane a gare shi yayi azumi illa Allahumma yara wanda suke iya na musulmai iya da kyau a karantar da su a ba su training ya zamanto suna daukan abin tun suna yara har ya kai matakin da in ya zama dole akan su dama sun saba sannan kuma azumi yana zamantowa wajibi akan mutumin da yake da hankali mutumin da yake mahaukaci babu azumi akan shi mutumin da hankalin shi ya gusa babu azumi akan shi gina dukkan wani wanda yake ma'abucin hankali musulmi balagagge ta wanda shine azumi yake wajibi a kan shi sannan kuma ko da za a samu waɗannan sharaɗin ga musulunci ga hankali ga kasancewa alƙalami ya hau kanka to kuma dole sai an samu ya zama to qadirun ala sawm ya zama to kana da ikon da zaka iya yin azumi misali musulmi ne ya balaga ga hankali amma bai da lafiya kaga azumi ya babu shi akan shi zai lissafa kwanakin da ya sha bayan sallan Allah bashi lafiya sai rama idan kuma aka yi rishin sa'an cewa wannan rishin lahiyan da ya hana shi yin azumin lahiyar ba ta samu ba kuma har yabar duniya ta wani azumin babu shi a kan shi dama Allah bai dora mashi ba shi yasa bai daga cikin azumin da za a rama ma mutum bayan ya mutu in ya zamanto rishin lahiya ya hana shi yin azumi sannan kuma bai samu lahiya ba kuma har Allah amshiran shi wanda shi ke da babu dama Allah bai dora mashi ba la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha illa ma ataha Allah bai dora mashi ba zai iya yiwuwa ya cika waɗannan sharuɗan na musulunci da kaza da kaza da kaza amma sai su zama mace cewa take jinin al'ada kaga babu zance azumi a kanta ita ma za ta lissafa waɗannan kwanakin da ta sha bayan sallah sai ta rama su haka hukuncin yake game da macen da take jinin biki yani macen da ta aihu ita ma haka za ta bar kwanaki adadin lokacin da take cikin wannan yanayin na biki ta ilga waɗannan kwanaki bayan sallah sai ta rama su to wannan azumi ke ne yana zama tuwa wajibi akan musulmi mai hankali wanda alkalami ya hau kanshi amma mai ikon yin azumi haka iya daga cikin waɗanda aka ba su dama su sha a cikin wunin ramadan akwai mutumin da yake ɗan bulaguro mutumin da yake cikin bulaguro an ba shi dama na ya ajiye azumi sai ya lissafa kwanakin da ya sha a lokacin bayan sallah sai ya rama waɗannan kwanaki sannan ɓangaren daga cikin waɗanda aka ba su daman su ajiye azumin nan ko da sun cika waɗannan sharɗa guda uku na baya akwai macen da take cikin halin shayarwa shayarwar da ta yi imani da Allah tana da tabbas idan ta yi azumi za ta galabaita saboda ana tsotsanta ko kuma ɗanta zai galabaita saboda zai rasa abin da zai sha tsakaninta da Allah ta tabbatar da haka kuma dukkan wani matakaiya da ake iya ɗauka irin na misali ka mace ta tafi wajen aiki ta bar yaro amma an mushi tanadin abubuwan da za su tsaya a kan bacin abin da zai sha to kaga zancen ki ajiye azumi bai taso ba yadda kika ɗauki mataki a wancan wancan wajen to a nan a ɓangaren da ya shafi azumi min babi aula ki ɗauki wannan matakin yana sai ki ɗauki dukkan wani mai zirgin da zai sa ki tabbatar da cewa azumin nan kin yi shi amma idan ya zama to tabbas in kika bar in kika yi azumin nan yaron zai rasa abin da zai sha wanda la'alla zai iya jefa shi cikin hali na tamuwa to addini ya baki daman shan a ruwa a cikin wunin ramadana sannan kuma tare da haka kina da daman da za ki iya ciyarwa kamar yadda sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani kaso daga cikin suka yi bayanin haka za ki ciyar babu zancen rama wannan azumi mace mai shayarwa haka kuma daga cikin waɗanda za su iya shan abin sha a wunin ramadan akwai macen da take ɗauke da juna biyu ta gwada ta gwada azumi ya gagara ko har tana suma ko daga ta yi azumi ya ta shiga cikin wani yanayi ita ma wannan za ta ajiye azumi kuma za ta iya ciyarwa waɗannan guda biyu za su ajiye azumi kuma za su iya ciyarwa idan suka tabbatar tsakaninsu da Allah ba sa iyawa kuma kaga a wannan bangaren balil insanu ala nafsihi basira in kina iya yin azumi kika ƙi Allah ya sani kenan kowa a bar shi da kai dai ga ba dai bayanin shari'a kenan babu zancen sakaki in kin san kina iyawa Allah ya sani kina iyawa kika ƙi kuma Allah ya sani in bikka iyawa ne kika anci kuma dama sakamakon da ladan da zunubin duka a wajen shi suke daga cikin mutanen da aka ba su daman ciyarwa akwai mutumin da koda ya cika waɗannan sharuɗa sai zamanto bayya da lahiya bayya da lahiya rashin lahiya muzmini kowane lokaci bai da lahiya kai bal hasali an kai matakin da an dangana da wahalawa da ya samu lahiya saboda an ɗauki shekaru ko an ɗauki lokuta duk wani magani an yi abu ya gagar allah bai wani lahiya ba ko bai iya azumi to ba tara su zai rika yi ba in dai an yanke tsammahanin waraka wannan mutuma shi ma abin da ke kashi shi ne zai ciyar a kowane wuni na ramadan daga cikin wanda zai shigo karkashin waɗannan mutane guda uku na hudunsu shi ne mutumin da ya tsuha ya tsuha hankalin ya koma irin na farko hankalin shi irin na yaro allah ya shirifce la'alla kaza ko kuma ga cututtuka wanda an tabbatar da babu abin da zai raba shi da waɗannan abubuwan ba mutuwa ba kamar da suke cewa rishin lahiya in ta iske tsoho to sai da hali ya bada abokin tahiya ce daga ta shigo dama dukkan wasu gabbai na jikin sun yi rauni dukkan wani abin da zai zo na rishin lahiya zai iya tunkarar kowace gaba to shi ma wannan iya da dama da zai ciyar ya ake ciyarwa ciyarwa za ka ciyar ne daga abincin da kusan shi ne gaba garin abincin da al'umma suke amfani da shi ba ƙoro ruwa ba sannan ba can ƙasa ba a duk lokacin da aka yi azumi za a iya ɗauka ko a tukunyen gidanku da aka dawa abinci a ɗauki fala guda a ba ma wani mabukaci ya ci wannan shi ne kambacin cire wanda za a yi da mace mai shayarwa da mace da take da juna biyu da mutumin da yake da rishin lahiyar da babu ranar warkewa da mutumin da ya zama tuya tsuha bai iya yin azumi wanda shi ne abin da ya shayi ciyarwa to wannan shi ne abinda malai ambata man anan kaga kenan ya azumi yana zamantowa wajibi akan mutumin da yake musulmi balagegge mai hankali mai ikon yin azumin saboda kana kana iya zamantowa ka cika wadancan sharuɗa gaba daya kuma Allah bai baka ikon da zaka iya yin azumin ba kenan shi ma shi da aka bude musu wadannan kokoyin amma a rike da kyau macen da ta aihu dalilin aihuwa ba a ciyarwa dalilin aihuwa ba a ciyarwa haka dalilin abin da ya shahi jini na al'ada ba a ciyarwa kwanakin zaki lissafa ras an yi so bayan sallah sai kira masu gaba ta gaba daga cikin abin da ya shahi bayani akan ramadan bayani akan abin da ya shahi ganin wata dukkan mutum musulmi hadisi ne ingantacce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi yace fa in ghubiya aw fa in fa in ghumma alaykum yace fa akmilu iddat sha'ban 30 ku yi azumi idan an ga wata ku ajji azumi idan an ga wata idan watan ya shige muku duhu ba a ganshi ba misali za a duba ne wajen daukan azumi kenan cikin sha'ban iya da kwana 29 sai aka dubi jinjirin wata bayan faduwar rana ba a gani ba aka tattambaya kewaye ga baki ɗaya ba a gani ba to sai a cika sha'abani ya kwana talatin yanzu kai tsaye kwana talatin da in sha'abani ya cika bukku bukatan ma ku daga ido ku kalli wani wata kawai automatiki yana washe gari azumi za ku duka idan aka tabbatar da cewa an ga wata wajibi ne akan mutum musulmi ya ɗauki azumi babu zancen gardama ko babu zancen mu sai mun gani ɗan anguwa kaza ko kuma a mu sai mun gani ɗan gari kaza wanda bai daga cikin tsarin karantarwar addini ko bai daga cikin tsarin hankali mutane ne suka ma kansu wata matsaya na gardama da rashin sanin shari'a sannan kuma da cewa abin da muka ga dama za mu amma idan ka ɗauki karantarwar addini annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama mafi yawancin yin azumin shi da ajiye azumin shi ɗauka da ajiyewa duka labari yake bashi ya ɗauka a bashi labari ya ajiye kai yanzu saboda Allah kai wane ne a yau za ka zo ka ce wai a kai sai ka gani kai awa kai awa idan aka ga wata aka ba manzan Allah labari an gani ya ɗauka aka ga wata aka bashi labari an gani ya ajiye don saboda Allah kai wani kaman wani irin addini ne da tsarin musulunci kake tahiya da shi wanda hatta da shugaban gaba ɗaya jagora ba kan wani tsari ya taiba kai amma a yau ka ɗauko wani gardama da taurin kai ka ɗora mara kai dama matsaya ce ta cewa in aka ce yau wata iya da kwana 29 za a dubi wata su wanda 'yan gardaman dama a wajen su kawai kwana 28 ne ran da aka ce za a dubi jinjirin wata su a lissafinsu bai ma kai dama a dube shi ba kuma wallahi gardama ce kawai inda za ka titsiye wani akan ya faɗi maka watannin musulunci ne zana maka su wallahi ba kwa ba zai sha cikinsu kai wani mai masan ba watan musulunci kwana nawa yake haka kawai sai a tsari garrama don dai watan a ce ya kama a ce a kai wannan watan suwa ne wannan watan kaza ne wannan watan tele ne wannan watan radiyo ne alhali duk labarin duniya a tele da radiyo yake ji kuma ya yarda ya gaskata har zai gaba ya bada labari amma zai da yake ibada ce ka dubi hatsarin da ka je wa kanka a ciki wunin ramadan kai kana cin abinci haka garjejin kato da kai kana cin abinci a wunin ramadan idan ka je mi za ka ci wa Allah bakka da hujja ba babu ta hujja wani an goku yaro Allah da 'yan an goku wani 'yan garu ku kuma dole he malam wani ya ce wa a ina Allah ya kuma ka malam wani Allah ya aiko maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an wayi gari a cikin garin Madina kakab warta kumshin manyan mutanen da babu wani garin da ya taba kumsan wasu mutane masu albarka irin wannan mutanen manzalla yana ciki abubakar yana ciki umar yana ciki usman yana ciki aliyu yana ciki abdurrahman ibn auf yana ciki talha yana ciki abu ubaida yana ciki az-zubair ibn awwam yana ciki sa'ad ibn abi waqas yana ciki duk wani mutum da ka sani mai girma a cikin al'ummar nan duka suna cikin garin madina amma kakaf din su ba su ga wata ba wani mutum ya taso daga daji a wata riwaya har ma marici ta yi an kusa kaiwa bayan asar wannan mutum suka shigo gari suka iske mutanen garin madina suna azumi suka ce ya rasu lallahi ai mutuni an ga wata a garin buje kowa ma gaishe sai mazalla ya tambaye wanda mutumin ka shaida babu abin bauta ba suka cancanta sai allah ya ce ya shaida ka yarda ni manzan Allah ne ya ce na yarda manzan ce a shelanta wa kowa ya ajiye azumi gobe mu mutum mai sallar idi ya salam yanzu a irin wannan 'yan gardaman ma wallahi in su ne manzan Allah wannan magana ba za su bi ba ca za su yi haɓa yanzu mun ɗauko azumi har an zo bayan la'asar za mu ajiye shi yau ai kawai gwamnan idasa shi to irin wancan da ka ɗauko daga farkon ma in bayan umarnin manzan Allah ya zo ka idasa bayan ma zunubi za a baka saboda ka saba wa karantarwar khairul bariyati sallallahu alaihi wasallam to haka kawai ka duwa ga duka waɗannan ba su ga wata ba amma ga wani mutum daga kauye ya zo wanda ba a ma san cewa musulmi bane ko musulmi ba sai da manzalla ya mushi wannan tambayoyin aka tabbatar cewa lalle musulmi ne kuma kai tsaye manzalla ya bada umarni kowa a jaji da ka musau ga kanmu al'amarin ganin wata shine abu mafi sauki ya abu ne mai sauki an gani ka ɗauka an gani ka aji magana ta gani ko da an samu kuskure Allah ba zai kama ka da laifin kuskuren nan ba tunda wannan tsarin da ake cewa na an ganin haka aka yi shi tun a zamanin mazalla ko mazalla yana rayu kuma shi ba da shi aiki to da kai da manzon Allah waye sani ko ka yi shi tsoron Allah ko ka yi shi sanin addinin musulunci kai ko hauka ce kai ba za ka faɗi wannan magana ba dan haka idan ka ce an gani ka ɗauka aka ce an gani ka aji wanda suke cewa sun ganin na abu to a radiyo ko a tele a maka bayani procedure inda ake bi kahin a kai inda za a ilanin an ga wata iya da yawa yanzu ana ɗin ga wata ka gani ka gani sai ka ta wajen mai anguwa anguwa a dandale magana tabbas ka shaida wa Allah cewa ka gani a ɗauke ka a kan gidan sarki har sai sun ɗan tsofani sun ba ka rantsi ka ga wata a ɗaga maka ka rantsi da Allah cewa ka ga watan nan sannan a daga magana zuwa gubernora ko kuma zuwa can abin da ya shayi wakilin da suke da alaƙa da abin da ya shayi sanarwar ganin wata tukun a lokacin ne maza a fito a shelanta a ce an ga wata yanzu saboda jahilci wani ya ce maka watan ne aka gani a vendozar ƙarfe goma na dare a a mada lokacin ganin wata daban kuma an san shayi wannan abu batakayyar da ake bi na a tantance irin da mazalla tantance wancan mutuma su ne aka biyo don a tantance cewa da gaske ne an gauta ko ba gautan ba sai aka yi an tantance an tabbatar da an gauta ya so tukun a lokacin ai declarin ce an gauta ko a ɗauka ko kuma a ji Allah shi da mu to wannan shine abin da ya shahi a ganin wata gaba ta gaba ya ake niyya na azumin watan ramadan azumi na farilla baya tabbata dole sai mutum yayi niyya kafin hudowa alfijiri manzala sallallahu alaihi wasallam cewa man lam yubayyit siyam min al-layl yace fala siyam lahu don mutumin da bai kwanan ma azumi ba da abin da ya shahi niyya kenan niyya ke zama to ta zo kafin hudowa alfijiri to baka da azumi wannan azumi na farilla banda nafila azumi na farilla banda banda nafila kenan dole ka yi ta tabbu'in di yadda za ka yi ka tabbatar da cewa wannan a watan an gan shi ko ba a gan shi ba ka haika kwanta sannan kuma ka yi niyya niyyar nan kuma za ka iya niyyar azumtar watan ramadan ga baki ɗaya ko kwana 29 ko kuma kwana 30 idan kai haka ka sabki abin da ya kamata idan wani abu ya gitto maka na ajiye azumi ko rashin lahiya ko wani abin da ya shahi al'ada ko wani abin da ya shahi bulaguro ko kaza to idan ka zo hallo sake ɗauka sai ka sake jaddada wannan niyyar da kai kahin hudu a tujirin da za ka ɗauki wannan azumi amma azumi wanda yake na nafila ba a bukatar sai an kwana da niyya misali kana iya wayewan gari baka ci ba wani abu baka sha wani abu ba sai misali wajejen yanzu sha ɗaya da wani abu sai ga to kai in yi azumi mana kawai kai tsaye ka kulla niyya kawai kai kai mu wasala manzala sallallahu alaihi ya kasance yana shigowa cikin iyalin shi ce hal indakum shay' shin a wajen ku akwai wani abu idan suka ce a'a babu aisha take cewa su mazala sai ce fa inni idan sa'im to ni azumi nake kaga tare da cewa bai kwana ba da ni bai kwana da niyyar ba sannan azumi daga cikin abin da yake hikimomin da Allah subhanahu wataala ya ya shar'anta azumi a dalilin su abinda na ambata mana dazu cewa na samun tsoron Allah subhanahu wataala duk mutumin da ya ji tsoron Allah zai kiyaye dokar Allah ba zai hada ba zuwa ga abin da Allah haramta sannan kuma duk abin da aka ce a yi zai yi shi gwargwadon da zai iya to wannan shi ne abin da ake bukata game da abin da ya shayi azumi iya daga cikin abin da ya kamata mutum musulmi ya yi kokari ya tinkari wannan wata ko kuma ya zamanto a cikin wannan wata ya kiyaye su ko kuma ya ba da ƙarfi a kansu ƙoƙarin tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala tuba ta gaskiya ka tuba tuba managarcin tuba sannan kuma ƙoƙarin dukkan wani abin da yake da alaƙa da karantarwar yadda azumin zai ingantu ya zama to a ce kasan waɗannan abubuwa kada zama to a kana bautan Allah ne ma akan akan jahilci wanda da yawa shi da abin da yake faruwa akan jahilci ya zama to bautan Allah kake baka san baya ake bautawa Allah haka kawai kake ta zuwa kake zawa sannan haka daga cikin abin da ya kamata mutum ya kiyaye a cikin waɗannan wannan lokuta shine ya kiyaye dukkan wani abin da yake rigima ce da husuma da tashin-tashina mutum ya nisance shi kare zama to kira azumi kuma duk wani rigima da za a yi da wani caji to za a same ki a ciki ko za a same ka a ciki wanda bai kamata ba a matsayin ka na mutumin da yake azumi sannan watan ramadan daga cikin abin da aka samu daga magabata suna yi wa junansu barka ma akan zawon shi hadisin abu huraira allah ƙara yarda a gare shi yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu bi qudumi ramadan mazalla yana ma sahabbai shi albishirin zawon ramadan sai ya ce musu qad ja'akum shahru ramadan shahrun mubarak haqiqa ya zo muku watan ramadan wata mai albarka kataballahu alaikum siyamahu allah ya farlanta muku azumtar wannan wata yace fihi tuftahu abwabul janna a wannan watan ne ake bude dukkan wata kofa ta aljanna sannan kuma ake rihe kohohiyar suke na wuta sannan kuma ake kulle waɗanda suke fandararrun shaidanu sannan a cikin wannan wata akwai wani daren da shi ne mafi alheri sama da wata dubu duk wanda aka haramta mashi alheri da ke cikin wannan wata haƙiƙa an haramta mashi alheri kenan kaga wajibin mutum musulmi ya zamanto ya yi ƙoƙari da jajircewa akan ya zai tunkari wannan wata ko kuma ya zamantu wannan watan kayi shi a matsayin wani ramadan na daban a cikin rayuwarka ta hanyar aikata ayyuka managarta wanda za su sa ka samu falala da garabasan da ke cikin wannan wata yan uwa watan ramadan akwai falaloli da yawa tare da shi abu na farko watan ramadan sababi ne na mutum ya samu gafar zunuban shi manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama ramadan imanan wa ihtisaban ya ce gufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya azumci watan ramadan da imani da kwaɗayin samun lada a wajen Allah waɗannan sabubba guda biyu in ka cika su to za a gafarta maka duk abin da ya gabatu na zunubanka ashe kaga gara basa ce mai girma akan cewa in ka azumci watan yadda ya kamata to za a gafarta maka zunubanka kakaf falala ta biyu wannan azumi na watan ramadan ladan shi babu wanda ya san shi in ba Allah ba babu wanda ya san ladan shi in ba Allah ba haka Allah ambata a cikin alhadisul qudus Allah ce kullu amali ibn adam lahu illa sawma fa innahu li wa an ajzi dukkan aikin dan adam nashi ne an haɗi maka an kai kaza zaka samu kaza an kai kaza zaka samu kaza sai aka ce in banda azumi Allah ya ce shi inna wani ni nike kadai na san irin sakauta wanda nike mai azumi misali da zai kusanto mana ma'ana a kusa ke ce kika ɗauki ma'aikata misali guda biyar suka yi aiki da suka yi aiki a kan cewa za a ba su kaza kowa za a ba shi sakamakon kaza sai aka ɗauki sakamakon aikin nan lada aiki aka mutum na hwari aka ba na biyu aka ba na uku aka ba na hudu yanzu na biyar sai cika ce wannan kuma tsakanina ne da shi kenan kyautar da za a mushi ba magana a biya shi kudin aikin shi ba ne kyauta ce za a mushi ta ban girma a dalilin ƙoƙarin da ya yi da gwagwarmayar da ya yi saboda azumin ramadan in kai shi to kai daban ne a cikin bayan allah subhanahu wata'ala sai allah ya ce wa ana ajiz ni kaɗai na san yadda zan yi da kai kenan irin kyauta gwaggwaba ta ban girma allah kaɗai ya san me yake badawa tukuici game da abin da sha watan ramadan da aka kaga irin waɗannan abubuwa iya da kyau mu rika halarto da su sai su ƙara mana ƙaimi da kiyaye azumin a karan kanshi sannan abu na uku iya daga cikin falalan wannan wata abinda za a rika ji na iskan bakin mai azumi wannan abun shi da kanshi iskan nan wata daraja take da ta musamman a wajen Allah mazala salasala sai da ya rantsi da Allah ya ce wallabi nafsu muhammadin sallallahu alaihi wasallama biyadi ya ce la hurufu fami sa'imi atiyabu inda Allah min ri'il misk mazala ce wallahi abinda yake hutowa na iska ko ka ce bauri-bauri wanda yake hutowa na bakin mai azumi wannan abin ya yi turaren almiski kamshi a wajen Allah a shekaga darajar ba ƙaramin daraja ba ce ba saboda cikinka ya wohinta game da abinci da abin sha to babu akwai abin da zai iya biyowa baya na da zamanto iskan bakinka ya sake to wannan iskan a karan kanshi kamshin shi ya yi kamshin turaren almiski a wajen Allah babu daraja da za ta sa ɗan da mai samu irin wannan gatar sai azumi haka daga cikin farlan azumi duk mutumin da ya azumi iya da kalan farin ciki guda biyu mazala ki tali sa'imi farhatan yafrahuhuma إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي وإذا لقي ربه فرح بصومه duk mutumin da yake azumi iya da kaso na farin ciki kala biyu kaso na farko a duk lokacin da ka sha ruwa sai ka ji wani daɗi a cikin ranka ka ji a ranka kana walwala walwalan nan yana da alaƙa da wannan bautan Allah da kai kana jin daɗin cewa kama kanka wani abin kirki sannan kuma ka so na biyu a lokacin da ka haɗa ubangijinka gobe kiyama Allah zai nuna maka gata a dalilin wannan azumin da kai Allah zai sa ka cikin horin ciki a yaushe in ka haɗa Allah gobe kiyama to kaga kuma duk abin da ake ma dama ya za a yi a ta yi wancan wurin a wani lahiya farla ta gaba azumi kariya ce gimshiki ne shamaki ne hijabi ne wanda zai kare ɗan adam daga mai abin da ya shayi shiga wata jihannan mazala salasala yake cewa wasu junna azumi garkuwa ce azumi kariya ne ka zai kare ka da izinin Allah daga azabar Allah duk mutumin da yake azumi da izinin Allah wannan bawa Allah haramta wa shuta sannan kuma Allah subhanahu wataala yana da irin nashi bayi wanda a kowane dare yake ‘yantawa daga wutar jahannama zuwa gidan aljanna a duk lokacin da azumi ya gabato mai mazala yake cewa lillahi yake cewa lillahi inda kulli fitrin utaqa Allah yana da a kowane bude baki aka zo Allah iya da waɗanda zai yantar da su da Allah kowane lokaci mu rika sa ran cewa in mun zo shan ruwa ko a cikin azumin da muke muna fama mu riƙa roƙon ubangiji akan Allah ya sa mu cikin bayin da zai ‘yantar da su a wannan azumin da ake na ƙarshe kaga idan ka dace ya zama to aka ce yau ga list ɗin wanda aka aka kafarta wa Allah ya ‘yantar da su daga gidan wuta sai zama to akwai sunana ko akwai sunanki a ciki ko akwai sunanmu a ciki kaga wannan ba shine ƙarshen nasara a cikin rayuwa babu wata daraja ko wata kima ko wani gata da dan adam Allah zai wuce sama da ya zama to Allah ya yantar da kai da gidan wuta kan gidan aljanna azumi iya da falala ta bangaren da ya shahi shi azumi zai yi ceto ga dukkan wanda yake shi gobe kiyama azumin da kanshi zai zo ya kama kai ya kai ka gidan aljanna da izinin Allah Allah ya bashi izini ya cece ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-siyam wal qur'an yashfa'ani ya ce da azumi da alƙur'ani suna yin ceto suna yin ceto kaga kuma dama shi ƙur'ani watan shi wani wata ne watan ramadan Allah ce shahar ramadan شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس الناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ومن كان من ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ما شاء الله ubangiji subhanahu wata'ala a wannan aya ya ambata mana cewa shahru ramadan wata wanda yake na ramadan shine watan da unzila fihi alquran qur'anin an safkar da shi katukam a cikin watan ramadan kenan dama ramadan da qur'ani tahiya ɗaya ce to shine anan mazalla yake cewa azumi da qur'ani suna yin ceto lil abdi gabawa yawmul qiyamati gobe qiyama yaqulu siyam azumi zai ce ya rab ya ubangiji mana'tuhu at'ama wash-shahawati bin-nahar wannan bawan naka na hana shi abinci na hana shi dukkan abin da yake sha'awa a cikin wuni kenan a cikin rana sai yake cewa fashaffi'ni fihi ya Allah ka bani izinin ceton wannan bawan da ya azumi sai Allah ya ba ma azumin damar ceto sai ya cece ka Allah sanya mu daga cikin waɗanda azuminmu zai cece mu sannan mazala ya ƙara da cewa wa yaqulul qur'an shi ko qur'ani zai ce mana'tuhu an-nawma bil-layli fashaffi'ni fihi zai ce ya ubangiji wannan bawan naka na hana shi barci da dare yana tashi yana karatu abinda ake cewa tashi zai tashi cikin dare yayi alwalla yayi ɗan nafiloli ya ɗauki ƙur'ani ya taɓamawa ya ubangiji na hada shi barci Allah ka bani damar da zan cece shi shi ma qala fayushaffa'ani wazalla ce sai a ba ma ƙur'ani da azumi daman ceton waɗanda suka tambaya ka su cece su ashe kaga dukkan mutumin da ya kula da waɗannan bauta to wallahi daga cikin falalan da suke da ubangiji subhanahu wataala zai ba su dama gobe kiyama su cece ka bal asali akwai wanda Allah zai bashi daman ya hada da yawa qur'ani yana so ya cece ka sannan azumi yana so ya cece ka sannan abu kaza yana so ya cece ka saboda kasantuwa ka mutumin kirki mutumin kwarai ka kula da abin da ya kamata a cikin rayuwarka Allah taimake mu da abin da ya kamata sannan iya daga cikin falalan azumi su ma'abuta azumi za su shiga aljanna daga wata ƙofa ta musamman ana kiranta da suna arrayyan kai da kaji kaji arrayyan ka san kayan ƙwarai ka san kayan burgewa ne ka san abu ne wanda ya kamata ɗan adam ya kai ya hare shi ya kai zuwa gare shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa man kana min ahli siyami du'iya min babir rayyan duk wanda ya zamanto daga cikin ma'abuta azumi za a kiraye shi shiga aljanna ta ƙofa arrayyan ‘yan uwa azumi daga cikin falalan shi dukkan mutumin da ya azumin kwana ɗaya don Allah aka kiyaye ƙa'idodin azumin babu zage-zage babu gulbace-gulbace babu abin da ya shahi maganganu na banza babu kallace-kallacen kayan banza duk mutumin da ya kula ya yi azumi mai amsa sunan azumi a dalilin azumin kwana ɗaya tak Allah zai nisantar da fuskarka daga wutar jihannama tsawon tahiyya shekara 70 turala in ka azumi biyu shekara 140 in ka azumi uku kaza in ka azumi hudu kaza sai zama to kayi ramadan gaba ɗaya ka shaye shi ya salam ai sai ka ba sai kai sujudu shukr ma ka zube ka yi sujada kamar Allah godiya saboda wallahi ubangiji ya baka dama kuma Allah ya maka gata mazala sallallahu alaihi wasallam man sama yawman fi sabilillah duk wanda ya azumci wani kwana daya dan Allah yake cewa ba'ada Allahu bidhalika al-yawm harra jahannama an wajhihi 70 khalifa Allah zai nisantar da fuskar wannan bawan daga radadin wutar jahannama tsawon ratan tahiyya shekara 70 shekara saba'in yanzu wani azumin da muka ɗauka daga sahiyan nan zuwa ƙarshe mai da ce mun ajiye shi da izinin Allah in mun kiyaye abin da ya kamata wallahi darajar da za mu samu kenan dama can baya mun yi nawa mun yi uku yanzu yau ga na hudu da izinin Allah kaga ai wannan nurun ne ala nur haske ne akan haske abin da ke kan mu kar mu bata azumin mu kar mu rage wa azumin mu kaihi da daraja ta aikata wasu ayyuka da suke ba su da kyawu daga cikin su akwai kallace kallace akwai kallon tere kallon tere mai nike ne kallon abin da addini bai rana shi ba duk ga abubuwan kirki abubuwan arziki ana haskawa ana kallo amma sai zamanto la'alla wani a wannan watan zai sa wata siri gaba sai ya kalle ta gaba ki daya ya kalle ta tun daga farkonta har zuwa ƙarshenta kaga wannan abin da za ka kalla za ka kalli na farko za ka kalli tsiraici za ka ji maganganu na banza za kuma ga shi gasassun maganganu waɗanda suke na ƙasƙanci duka za ka saurara a cikin waɗannan abubuwa ga tunanin da za ka ɗauka na banza watan ƙur'ani watan albarka watan alheri duka gaba ɗaya ka tattara ka meƙa wa 'yan fina-finai wannan lokuta masu tsada masu albarka maimakin wannan ramadan ne zama to maka makaranta ta cewa ka samu alheri sai zama to maka tashin hankali ne wa da ƙalubale sabo la'alla a cikin watan ramadan in kika kalli wasu abubuwan da ma suka ma sake miki tunani game da addininki ko game da zaman gidan mijinki ko game da abin da shayi abin da alaƙarki ko kuma abin da shayi aikinki ko kasuwarki kin jiyo kaza kin saurari kaza kin ba kunnuwanki mutanen da su da kansu bukata suke a ceto su sai ka ɗauki kunnanka da hankalinka da tunaninka da idanunka duka damka musu wallahi ba kama kanka adalci ba da haka duk abin da zai lalata azumi ko ya rage mashi matsayi a wajen Allah mu nisance shi don mu ga cewa mun amfana mun samu gara basan a nisantar da mu daga wutar jahannama a kowane azumi guda a tsawon ratan tahiyya shekara saba'in iya daga cikin falal azumi daga ran da aka ga watan nan har zuwa ran da za a kare ƙohohin aljanna duk an buɗe su su ake kawo mu shiga ƙohohin wuta kuma an rihe su sannan kuma fandararrun shaidanu su wadda an rike su in ka ga mutum yana shaidanci a cikin wannan watan shi ne shaidanin kanshi shi ne shaidanin kanshi dama Allah ce wadda mai jinnati wannan a cikin aljannu akwai shaidanin nan sannan kuma a cikin mutane akwai mi akwai shaidanin nan wanda ka ga yana aikata ayyukan banza a cikin wannan watan shi ma shaidanin kanshi ne mazala ce idan dakhala ramadan futihat abwabul jannah ko futtihat abwabul janna wa khulqat abwabun nari sannan kuma wasulsilati shayatin an buɗe ƙohohin aljanna an rihe ƙohohin wuta an ƙulle shedanu kenan aikin alheri kawai sai da in baka yi ‘yan uwa a cikin wannan wata akwai wani daren da ake ambata mashi cewa daren lailatul qadri daren da mazala ke cewa lillahi fihi lailatul khairun min alfi shahari man hurima khairaha faqad hurima Allah ya sanya wani dare a cikin wannan watan na Ramadan wanda dare ne wanda alherin shi yayi alherin wata dubu duk wanda aka haramta mashi wannan dare an haramta mashi da izinin Allah bayani zai zo akan shi a idan lokacin shi yayi yan uwa a gurguje wannan wata mun ji irin albarkar da ke cikin shi da alheri da falala to ta yaya ya kamata mu muru da wannan wata me ya kamata mu yi bayan azumi raya darerakin ramadan da tsayuwa sallar tarawih ya zama kuna daga cikin wanda za ku zo ku yi wannan sallah mazala ce man kama ramadana imanin wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi kuma in kika zo sallan nan na farko ki zo dan Allah na farko ki zo dan Allah duk aikin da ya aka rasa yi dan Allah babu lada a cikin shi kar ki dauki zawwa wannan wajen kuma ya zamanto la'alla bayan kin zo in ma kuma sai ki shiga wasu abubuwan da ba su bane abin da ya kawo ki ko wani tsegumi ko wani gulma ko wani kaza shi washe dan yana nan ya kasa ya tsare ya kasa ya tsare ya za a yi abin ya lalace sai ga mutu ya ɗauki duk wahalar da ake sha ya ɗauki ya zo masallaci ya wake sallah kawai fa anan fa kawai wata sai ta ga wata sai ta shiga gulman wancan kin da ita da wata a kusanta kuma an zo sallah to an yi ba a yi ba kenan haka mutum ya kiyaye ka yi zaman to mai taka tsantsan ka zama mai taka tsantsan abin da ya kawo ka bautan Allah ka tsarkake zuciyar da ka yi bautan Allah na kawo ta yanka tawon an baka hankali ba daga nan sai ka shiga wani abu kuma la'alla wannan abin da za ka shiga sai zaman to zunubi zai jawo maka ba ba abin da ya sha hiladan ba ana moruwa da watan ramadan ta hanyar mutum ya kwaɗaitu lasiya ma namiji a kan samun kabbara ta harama a cikin kowace sallah misali sallar asuba in za yi da kai aka kabbar harama sallar azafar da kai aka yi la'asar da kai aka yi magariba da kai aka yi isha'i da kai aka yi lokacin da aka zo sallolin tarawih da duk kabbarar za a daga da kai ake daga to wallahi alheri ne mai girma ana moruwa da wannan wata na ramadan ƙoƙarin zama a masallaci bayan abin da ya shahi sallah ta asubahi mazala salasa lake cewa man sallar fajra fi jama'atin wanda ya sallar asubahi a cikin jami'i sun majalasa ya zukurullah ya zamana yake ambatan Allah hatta ta a shams har rana ta huto sun masalla raka'atai sai salla raka'a guda biyu tallin tal kutiba lahu ajru hajjatin wa umra za a baka ladan hajji da umara tamma tamma mazalace cikakku cikakku cikakku ai abun fa da yawa shi sa ubangiji karshe karkare da cewa ma yaf'alu Allahu bi'adabikum in shakartum wa amantum to wai me Allah zai da azabtar da ku in kuka yi godiya kuka yi imani ka duba fa in ka zamna kana ambatan Allah daga lokacin da aka kammala sallah ta asbahi har rana ta huto ta huta daga cikin jan hutowanta kenan lokacin wallahi ka tashi kai nafila raka'a guda biyu tallin tal za a baka ladan hajji da umara cikakku cikakku mazala sai da mimita su biyu ke ma haka in zaki yi inda kika yi sallah ki zauna a nan ki ta ambatan Allah azkaru sabah da abinda suka kumsa kahin ki kammala su an kai lokacin da rana za ta bullo in yayi zama to kin kammala azkar din ki rana ba ta huto ba doki qur'ani karanta har rana ta huto ta dau daga cikin janta tashi ki nafila raka'a guda biyu zaki samu ladan aikin hajji da umara cikakku daga cikin ayyukan alherin da ake a cikin watan ramadan ga wanda Allah ya bashi dama ya tafi umara manzana sarasa yake cewa wata mace daga cikin matan ansar ya ce mata fa'iza ja a ramadan idan ramadan ya zo ki umara saboda umara a cikin ramadan ta adilu hajjatan tana daidai da aikin hajji a wata riwaya ta imam muslim yake cewa hajjatan ma'i tana daidai da aikin hajji tare da ni umara a ramadan duk wanda allah ya ba ma dama to yi ƙoƙari amfani da wannan damar ramadan tana yi tattara idaka idaka kai gaba e kaje can gindin maganin ya zamanto wannan sallolin da za ka yi na farilla ka kafinsu limki ne dubunnai a ce za ka yi sallolin na guda biyar ka kaf a harami ko na maka ko na madina za ka yi wannan ramadan a wancan wurin ɗanɗanan zaukin yanayin daban-daban ne allah taimake mu ƙwarai duk wanda allah ba shi damar da zai iya zuwa to ya amfani da wannan dama ya faɗi da wannan dama saboda kwanaki ne ilgabu Allah subhanahu wataala ya rubuta maka rayuwa a cikin su Allah baka dama ya sa wani abu a hannunka kama hanya ka tafi alheri sannan abu na gaba daga cikin abin da ake moran watan Ramadan da shi shine tilawar alqur'ani mai girma da darasu na alqur'ani mai girma tafsirai da sauransu ya kasance Jibril كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن جبريل كي زوج من صلى الله عليه وسلم أدكا دليل رمضان سرق أي مدارسة na abin da shari'a Qur'ani mai girma daga cikin ayyukan alheri na abin da zamu gabatar a cikin wannan wata akwai kokari na ciyar da waɗanda suka yi azumi ba su bude baki mazala ke cewa man fattara sa'iman كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا duk mutumin da ya ba wani buɗe baki za ka samu lada kwatankwacin ladan da aka ba ma wannan mutumin da ka ba shi buɗe baki ya yi azumi an ba shi lada miliyar guda to za a baka wannan miliyar guda a dalilin ka ba shi buɗe baki shi ma kuma miliyar ɗin shi tana nan tashi a wajen shi kaga shi ba ƙaramin alheri ba ne ba dukkan wanda Allah ya ba shi dama na ya baiwa mutumin da yake azumi buɗe baki kai kuma da abinda Allah ya baka dama kage zo a cikin mata har akwai kwamitin da suke kula da wannan su dauki abin buɗe baki daga waje kaza su kai waje kaza ko da biki da wannan damar ko me Allah ya ballaka miki dauki ki bada ki sa hannunki a cikin wannan aikin alheri sai zamanto wannan albarkar ke ma kin same ta duk wanda za a ba buɗe baki kema kin samu kuma wani lokaci la yukallif lokaci ai yaman da ko biye abinda kake da wanda kai karin shi kuma tabbas akwai ka dauka ka bada za a sha ruwa aka dauki ka dauki misali da binu ka rarraba mutane suka sha ruwa wannan albarka ka shiga cikin shi mu yi kokari aiki alheri an dage a rage lissahi lissahi da cewa kaza da cewa kaza la'alla wannan shi ne ramadan na ƙarshe da za mu iya rayuwa mutum nawa aka yi ramadan da su ba yanzu babu su babu kuma haka ne kawai kuma tabbas babu shakka babu tsammani baɗi mai zauwa wasu hannu babu su haka nan ne kai bal hasali kahin ƙarshen ramadan imanin allah babu shi to da aka mu yi ƙoƙari mu yi amfani da damar da allah babu mu yi ba da buɗe baki ga mutumin da ya azumi iya daga cikin ayyuka na alheri kuma waɗanda abubuwa suna buƙatar wani lokaci mu zamanto masu masu masu tsari masu mu shirya abubuwa kamar tun ma kahin ramadan din yazo in wannan gajeren asusu ne da za a iya yi nawa ake fayin di a sayi wane ne a sayi waye a sayi waye abubuwan rayuwar duniya tarkacen banza wanda zaki take bar su anan duka za a yi ai a sayi gizina a sayi wacece a sayi moket a sayi abubuwa ga sanan dai a sayi tukane a sayi ba laifi bane ba, ba. amma karka manci abinda kuma yi wancan muhimmanci ki asusu ko il goma goma ki rika nasawa misali wata shida kahin ramadan ko zala 20-20 ki rika nasawa zuwa karshe inda za a zo daidai fara ramadan za ki abubuwa da yawa za ki sa hannunki a cikin ayyuka alheri da yawa a riba kiki amma ya zama kawai haka kin zauna babu wani abin da yake na alheri da ake gabatarwa kanka da aka iya daga cikin ayyuka alheri ba da buɗe baki ga dukkan mutumin da ya zamanto yana azumi sannan daga cikin abin da za ka iya moran wannan wata da shi kasancen lokaci ya tahi akwai yin sadaka mazala salasala yana sadaka a cikin wannan wata ka ɗauka ka bada ka ɗauka ka bada dama ce Allah yana lullumka yana rubunya ladan da ake badawa na sadaka a cikin wannan wata da ake amfani da wannan dama mu yi amfani da wannan dama abinda Allah ya sa a hannun mu ɗaukan bada daga cikin waɗannan ayyuka akwai itikaf daga cikinsu akwai kirdadon neman daren laitul qadari sannan kuma daga cikinsu akwai abin da ya shahid da'awa zuwa ga Allah ta hanyar sanya tsare-tsare masu kyau na yasa a kira mutane zuwa ga Allah subhanahu wataala da bangare sai tafsirin ne a gabatar musu nasihu ne ya za a mutane su shiga cikin kimsin da ya kamata su san aikin ibadar da suke yi wanda iya daga cikin ayyukan da za a kokari a kiyaye su a muru watan Ramadan da su nan ya kamata insha Allah mu dakata la'alla idan mun zo gobe mu dan ƙara nasihohi game da abin da ya kamata mutum mai azumi ya kiyaye kuma kai tsaye sai mu shiga cikin tafsirin suratul taghabun fatan mu Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin abin da muka saurara kuma Allah ba mu aikata abin da ya kamata a cikin wannan wata mai albarka Allah ya shirya da mu shirya da zuriyar mu ubangiji ya gafarta mu da gafarta mu mahaifan mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا اللهم يسر ولا تعسر اللهم هون علينا مصائب الدنيا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله kenan waɗanda suke da tambaya suna iya rubutawa sai a wakilta kenan ɗaya daga cikin ku sai ta rika amsa ko misali ko adama ya daga tattara mata tambayoyin kina ka kawo misali yau ne so washe gari sai a bada amsar su Allah subhanahu wataala ya dakar da mu eh sannan kuma karatun kenan zai kasance a kwanakin subdu lahadi litinin talata laraba alhamis banda ranar juma'a insha Allah nhau trở